masallacin da ake ambatansa da masallacin wato ibn taymiya da ke kan titin wato shida ta kano a nan cikin wato garin azalin inda muke gabatar da karatu a cikin wannan littafin da ke gaba gare mu littafin da mawallafin littafin na sanya masa suna da a alamun sunna al-mansura li aqidat ta'ifatin nadiyatin mansura in ba a manta ba mawallafin littafin shine allama faris ibn ahmad ibn ali al-hakim gaba da za mu tashi yau shine gaba da malam wato ya mata take da cewa tambayar da malam ya mata take da cewa madalilu ala ziyadatul iman wal ihsan menene dalili a bisa wato karuwar imani da kuma wato rabuwar imani malamai suka ce nassosi da dama sun zo a cikin qur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa imani yana karuwa amma sai dai nassosi ba su zo wato akan rabuwar wato imani ba da aka suka ce to duk abin da aka ce yana karuwa to wata rana kuma zai iya yin wato yankuwa da haka idan an ce imani yana karuwa to wata rana za a samu wato yanzu amma ya zidu bin da'a wa yau kusu bin maksiya shi imani yana karuwa ne da yi wa allah maɗaukakin sarki da'a sannan kuma yana raguwa ne da sabon allah maɗaukakin sarki bani ya ce wa ƙaunar lafi ta'ala da faɗin allah maɗaukakin sarki da ya ce yadda duk imanin ma'a imani domin su ƙara imani tare da imaninsu da suna da imani amma za su ƙara wani imanin sanadiyar wato imaninsu da kuma faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake wa zalahum huda sai Allah madaukakin sarki ya ƙara musu shirya shirye da shirye da Allah madaukakin sarki ya ƙara musu wato shine wato imani da kuma faɗin sa subhanahu wa ta'ala da yake wa yazidu Allahu alladhina tadaw huda Allah madaukakin sarki yana ƙara ma waɗanda suka shirya yake ƙara musu wato shirya wato waɗanda suke masu imani Allah madaukaki sarki wato yana ƙara musu wato imani da kuma faɗinsa su mafanin wata'ala da ya ce wallazina tadau wallazina tadau zada huda waɗannan da suka shirya lalle Allah madaukaki sarki yana ƙara musu wato shirya da faɗinsa da ya ce wa yadda lazina amanu imana lalle Allah madaukakin sarki yana ƙara wa masu imani wato imani ya ce fa amman da zina amanu fa za da imana waɗannan da suke masu imani wato sai da ƙara musu wato imani saboda kafirai ko munafike su musu je inda nasu an jama'u da ku wa qalu sunna Allahu ne da qalu sunna ne da sunna Allahu wa ni'mal wakil Allah madaukakin sarki ya ce fa za da imana wannan zancen wato sai ya kara musu wato imani da kuma faɗin Allah madaukakin sarki da ya ce faka shauku fazara ku imana wato faka shauku wato ku ji tsoron su dan kenan inda za su kaddam ku da ku faka shauku shine ku ji tsoron su sai Allah madaukakin sarki ya ce fazara ku imana ni faka ne sai ya kara musu wato imani Allah madaukakin sarki ya ce wa ba za ka illa imanan wa taslima ba komi yake kara musu ba illa imanin wato sai dai imani wata siliman da kuma wato miƙa wuya zuwa ga Allah su ba da kuma ta'ala da kuma faɗin Allah madaukakin sarki da ya ce wa yazdadin da zina amanu imana lalle Allah madaukakin sarki yana ƙara wa masu imani wato imani da kuma faɗin sa subhanahu wa ta'ala da ya ce wa izza tuliyat alaihim ayatu zadatu imana idan aka karanta musu ayoyin Allah madaukakin sarki wannan ayoyin wato sai ka kara musu yi wato imani da haka kenan imani yana iya karuwa gwargwadon ayyukan wato bayi hadisi mazun Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annakum taquluna fi kulli halati cewa ku kuna kasancewa a kowane irin hali ka halatin indi kamar halin da kuke a wajena to da safa cikin mala'ika da mala'iku sun zo suna muku wato musafa me ya sanadiyar faɗi wani mutum Allah ne sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin sahabban mutum Allah ne sallallahu alaihi wasallam wanda ake kiransa wato Hamza alkunyarsa shi ne tasirin mala'ika shi ne wanda mala'iku wato su wato wanke shi saboda ya kwanta tare da matarsa yana da janaba sai ya ji an buga wato tambarin wato duka yaki ko ana shekaru ta wato jihadi kawai sai ya fito kawai ya ba tare da ya tsaya ma ya yi wanka ba ya je wajen wannan yakin allah da iko sai ya kaddari sai ya yi shahadi to shi shahidi ba a wankansa da jininsa ake lullufansa da wane ne a ƙasar duk da wadansu suna cewa shi ma ba a masa sallah kamar yadda albani ya faɗa a cikin ahkamun jana'is amma kuma daga baya zo da ce wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaci wato babban sa ba ko barka da haka shi ma shahidi ana masa wa to tuni da yana da janaba kuma ga shi shahidi ba a masa wato wanka sai mala'iku sai suka wanki wato hanzar shi ne ake ce masa basirin mala'ika wanda mala'iku suka wanke shi to wannan shi bawan Allah hanzala wata rana ya fito daga gidansa yana cewa na faɗa hanzala na faɗa hanzala hanzala ya yi munafurci hanzala ya yi munafurci sai suka haɗu da abubakar sadi a kan kai sai yake ce ɗayansa abubakar sadi me ya faru sai ya ce idan muna wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imani caji kaza da kaza amma daga zarar mun koma gida mun je mun haɗu da matayenmu ga baki ɗaya sai duniya ta shigar da mu sai zai ce ni ma ai haka da ke ji bi abu bakar sani sai suka ɗungu sai suka wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke koka musu wato lamarin su sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kada baki ya ce ce musu law annakum taquluna fi kulli halatin fa halatin da a ce a kowane irin hali na ku za ku zamo kamar halin da kuke ciki ne a wurina a ce ga baki ɗaya da kuke a wajena in na karanta karanta muku ayoyin qur'ani da hadisai na kuke yin caji ku ji imani ya karu ya ce da kowane irin lokaci a irin wani halin kuke wato Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da safahatukum malaika wanda malaiku su zo suna muku musafa kuma ku zama yanzu malaiku kenan sune ai la ya su lallafa kuma Allah kuma ya kan da bari ba haka mutum Allah ya kada a shi wata rana mutum zai ci idan ya wa'azi ya ji wane ne ji ya yi caji imani ya karu idan aka kuma kwana biyu ko kuma idan aka dan jima kaɗan dan wani abu na yanayin rayuwar duniya ya shigo wurace wurace na ɗan adam sai ga abu kuma ya ɗan sauka ya yi mini wato ƙasa to wani ɗabi'a ce da Allah madaukakin sarki wato ya halicci ɗan adam da shi to amma ne makasudi na kawo wannan hadisin shi wa gaban sunansa hafiz wato ibn ahmad ibn ali haka ne ya kawo saboda ya nuna cewa imanin sahabbai wani sa'ilin yana karuwa wani sa'ilin kuma yana min wato kuwa saboda suna gaban manzon Allah ci suke kamar ni idan kuma sun koma gida sun shiga cikin a'a da mata da baki idan sai rayuwar duniya ta ni wato gaba ita ba ma da ce ban da biyu ala tafadilin ahli wato imani menene dalili a bisa wato fifitar wato ma'abuta imani in an zo ma'abuta imani a lalita su ne ma'abuta wato falala duk da cewa su din ma gwargwadon imanin mutum gwargwadon bi falalarsa kamar yadda ya faci cikin sahabban mutum Allah ba sallallahu alaihi wasallam gwargwadon wato kusantarsa ga mutum Allah da himarsa ga mutum Allah da kuma imaninsa gwargwadon wato falalarsa a babu misali shi ne malam ke cewa dalili shi ne faɗin Allah madaukakin sarki da yake cewa wasabiquna sabiqun cewa wasabiquna sabiquna da waɗanda suke rigaye wato suke rigaye wato suke aiki wato kwarai suka zama na gaba gaba sai Allah ce kula ikal muqarrabuna waɗannan wato su ne wanda suka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala har zuwa faɗin Allah madaukakin sarki da yace wa ashabul yamin ma ashabul yamin da ma'abuta dama zuwa ne ne ma'abuta wato dama waɗanda su ne suke aiki wato suka samu falala har suka samu wato zamowa wato ɗan dama waɗanda za a ba su wato takardun su da hannun wato za a ba su takardun su wato a hannun dama a ranar tashin alkiyama Allah mata mutum sun ke ce ba amma in kare ni da mukarrabi idan mutum ya kasance daga cikin wato makusanta waɗanda suke kusa da Allah subhanahu wata'ala sai Allah ce faraitu wa raifanu wa jannatul ilm to faraitu hutu ya tabbata a gare shi wa raifanu da kuma arziki wanda yake tawawa shine rizqul hasan shine wato raifanu wa jannatul ilm sannan kuma da aljanna ta ni'ima kun Allah madaukakin sarki wato zai sanya shi a ciki da faɗin Allah madaukakin sarki da ya faɗa a cikin alƙur'ani din yake cewa menene in kana min ashabil yamin fa salamun laka min ashabil wato yamin Allah madaukakin sarki ya ce idan ya kasance daga cikin yan dama ma'abuta dama waɗanda za a ba su littattafansu a hannun dama a ranar tashin kiyama to sai Allah ce to fa salamun amincin Allah ya tabbata a gare ka min ashabin yamin daga cikin ma'abuta wa dama sai Allah ce wa amma in kana min wa in ma wa in ma in kana min ashabin yamin haka da kuma shi da ai tsaya kasance daga cikin ma'abuta wa dama fa salamun laka amincin Allah ya tabbata a gare ka min ashabin yamin daga cikin wato ɗan dama da kuma faɗin Allah madaukakin sarki da ya faɗa a cikin alƙur'ani فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم صادق بالخير- صادق بالخيرات بإذن ربه لعل مدوكم سبيل ثم أورثنا الكتاب الذي أصحابنا لكباره sannan sai muka gadar da littafin mu da bayanmu wato idan Allah madaukakin sarki bayan da mu sun tafi nasara sun tafi sai Allah madaukakin sarki sai ya kawo wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to daga cikinsu Allah ya ce sun ma'awarsu na kitabar da zina suka kaita sannan sai muka ganin da littafin nan da muka zaɓe shi min ibadin da salihi daga cikin bayin wato na baki Allah madaukakin sarki sai ya gano musu wato da wannan alƙur'ani sai Allah madaukakin sarki sai ya faɗi nau'in bayin sa dangane da alƙur'ani wanda Allah madaukakin sarki ya gano musu da alƙur'ani sai ya ce fa minkum daga cikinsu akwai zalimin da nafsi akwai wanda yake zaluntar kansa shine wato mi ya yi sakaci a ƙur'ani ya masa ruwan ya masa ruwan mi sakai na kashi ba sosai yake bibiyar sa wajen karanta shi ko yake yin wato dokokin da yake cikin wato alƙur'ani sai da ce wa min dokokin fasik da kuma a cikin sa akwai wanda yake mai taƙaitawa mafi yawanci yana bibiyar alƙur'ani ko mafi yawanci yana bibin wato dokokin alƙur'ani amma dai ba sosai ba ana samun mi ana ɗan samun wato gazawa a wurinsa wato wani lokaci sai Allah madaukakin sarki ce wani daga cikinsu akwai salihu bil khairat waɗanda suke rigaggeniya wajen aikin alkhairi bi izni rabbi wato da bi izni Allah wato da izinin Allah waɗanda su ne na kan gaba gaba cewa Qur'ani kullum suna tare da shi sannan dokokin Al-Qur'ani kullum suna bin wato bi sau da kafa to sai suka zama ni as-salihu bil khairat ko salihu bil khairat masu rigaggeniya wajen bi wato aikin alkhairi ashe da wannan zamu fahimci cewa imani kuma abuta imani wato suna da falala waɗannan gashi na nau'i guda uku da dukkan su suna da imani amma daga cikin su akwai mai dan sakaci shine wanda ya zalunci kansa a cikin su akwai dan daka tsakiya wanda shi ne ba ya ko ba mu fallasa akwai kuma wanda yake wato na kan gaba gaba shi yasa Allah madaukakin sarki yake faɗa dangane da gwargwadon imanin mutum gwargwadon wato ɗaukakarsa ko gwargwadon wato ne darajar imanin mutum shi ne gwargwadon darajarsa a wurin Allah Allah ya ce ya rufe illahu da zina amanu ne Allah madaukakin sarki yana daga masu daraja wato cikin sai Allah madaukakin sarki ya ce wanda zai na kotu ilimi ba daraja amma waɗanda Allah madaukakin sarki ya ba su ilimi suna da daraja wato ba ko daga cikin ma'abuta ilimin ba ma'abuta imani akwai masu daraja a cikinsu suwaye su fi daraja wato su ne ma'abuta wato ilimi da Allah ce inna akramakum inda zaki atqaw mafi girman ku a wurin Allah subhanahu wa ta'ala shine atqaw wanda ya fi ku takatsan san da ku kai ya sa mu Allah sallallahu alaihi wa sallam ne hadisi yake cewa da fadala ne arabi alal ajami illa bi tawalla babu wani daraja akan bi balarabe akan wanda ba balarabe ba sai da ba sai da tsoron Allah da za ka samu balarabe ya yi kimani tukururu bakar fata shi ma ya yi kimani idan aka samu cewa shi tukururu ya fi balarabar a kaɗawa to imaninsa ko falalarsa ta fi auren Allah su tafa da wata hana saboda inda aka rabu inda bani aka kawo wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a hadisi ya ci ya ci kaurin yau ba cewa waɗansu mutane za su zo a ranar tashin alkiyama nuruhum bisa da nurin sham hasken su kutan kwacin wato hasken rana ne in wato na Allah sallallahu alaihi wasallam za su zo da wannan hasken da su tsallaka yin sirati saboda tsabar imanin su da mun kai Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin alkur'ani يتيوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسألون بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار Allah ce ranar da za ka ga mummune maza da mummune mata haskansu yana tafiya wato gaba gare su ana musu albishir cewa ku shi na kuma biyar albishir kun fa a wannan ranar jannatu ta da biyu kafin al'amari shi ne aljanna wanda ƙoramai suke gudana a ƙarƙashin su can sai ya ce والمؤمن يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انفقوا لا نقتبس من نوركم إذا انفقوا وراءكم فالتمسوا نورا Allah ta rana ne da munafukai maza da munafukai mata za su na faɗa wa masu imani unzuru na ku dan saurara mana na aka bismin nuriku mu ma mu tsinkaya daga hasken mu dosana daga hasken Allah ya ce iya sai a faɗa musu in tuwa za a ku koma bayan ku farkar su nura wato ku nemo min haske ya na gwargwadon imanin mutum yadda ya mo haka hasken su shi ma zai a ranar tashin alkiyama to akwai mutanen da za su ko hasken su kamar hasken wato rana hidimar don Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa min hum daga cikin su waɗanda kuma masu imani ne ba ya ce manzon Allah ce kan ju hasken su kamar hasken taurari yanzu idan taurana ta fito yanzu akwai wata tauraro da za ta fito babu kuma yancan to hasken su kamar hasken taurari gwargwadon imanin mutum gwargwadon mai fadalarsa a wurin Allah a ranar wato kashin alkiyama sannan mazan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mazan Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada wato a cikin wato ko kuma malam yake cewa ayo da wannan ne ake gane wato ban sunansa a tafadin bainar sahaba wato fadala wato tsakanin sahabbai cewa gwargwadon imanin mutum gwargwadon falalarsa ko gwargwadon da abi yadda yake gwargwadon wato falalarsa ya sa a wajen ahali suna wa jama'a suke fifita sahabbai cewa katalori na farko su ne bi guda kudin nan su ne ne a basunansa kula kwakwa ba shi sai kuma su ne sai sauran shidan da sun dan ci da suka zama in an haɗa su kuce su ne al'ashirar al-mubashiru na bijan sannan bayan su ba sai ne waɗanda suka je yakin bada da babban Allah ce Allah ya yi in inna Allah iddala ala ahli badari fa qala lahu ishmal mubashitu inni ghafartu Allah ya yi tsinkaya da waɗanda suka je yakin badar ya ce musu ku aikata abin da suke so ya dafa da musu to su ma su ne wato kanu gari wato kanu sannan bayan su ba sai suwa sai ashabul bi bai'atul ridwan su ne waɗanda suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato mubaya'a a ƙarƙashin wannan bishiya ne inna ladina yubayyi'unaka inna ma yubayyi'una Allah wa rasuluhu yadu Allah fawqa aydihim wa man nakasa fa inna ma yanqusu yanqusu bi ala nafsi to adawu musal to haka suke gwargwadon abin da haka manzon Allah ko haka malamai ahlus sunna suke ta fifita wato sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da hikimi ba saboda kusancin su zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to menene yake sababawa mutum ya samu tafadirin imani wato imani sa wato ya dan ɗaukaka cewa da mu daga cikin su ga cewa akwai tafadirin amal sa shine rigageniya ko kuma mutum ya yi tafawuti da wajen wato aiki wato na ƙwari a babu misali saboda yanzu mun da'iman wa abadan yana aiki a amalin sani wannan zai iya sababa masa da samu wato tafadin wato imani wato imanin sa wato ya daukaka ya zamo daga cikin wato ashabul yamin a gaban Allah a ranar tashin alkiyama sannan daga wannan suka ce akwai inqiyad bi awamirullah shine jajuma zuwa ga umarnin Allah madaukakin sarki a ce Allah ya umarci abu ko ya yi wa mutum daɗi ko bai masa daɗi ba ya yi aiki shi yana daga cikin alwahu saba shi ne a sabaru ala ta'atilla wa sabaru ala ma'asiyatilla hakuri wajen biwa Allah madaukakin sarki da'a da kuma hakuri wajen saba wa Allah subhanahu wa ta'ala yawa yana daga cikin abin da zai sa mutum ya samu akifadu wato akifadu wato imani sannan bayan wannan aka ce akwai da fadilin imani bisababi tafawudin wato abin da ne kulub wani sa'ilin kuma mutum yana samun ɗaukaka na imani ne saboda yadda zuciyarsa take rigangeniya wajen wato aikata wato aikin wato alkhairi daga ciki akwai kowace da yaƙi mutum ya samu yana da ƙarfin yaƙini na Allah subhanahu wa ta'ala dangane da Allah a cikin al'amuransa babu mai shakka akan lamarin ubangiji yana da yaƙini a wajen samuwar Allah yana da yaƙini wajen Allah wajen wajen ibadar Allah yana da yaƙini wajen bautawa Allah subhanahu wata'ala yana da yaƙini cewa duk abin da zai same shi daga wurin Allah cewa baya tararrabi wato a cikin mi zuciyarsa to wannan ana so zuciya ta zama haka abu na gaba shine al-ikhlas da zama zuciyar mutum duk abin da za ta kudurta a ran da yi Allah ne subhanahu wata'ala ya sa mutum Allah ce inna Allah ta'ala la yuzu ila suwarikun wala amwalikun wala kitabtu ila qulubikum wa a'malikum Allah madaukakin sarki baya hange baya kallo zuwa da sunoni sannan Allah madaukakin sarki baya kallo zuwa da dukiyoyi ni Allah madaukakin sarki yake dubawa shine zukatan ku da kuma ayyukan da kuke aikata shin zuciyar da ni ta kudurta aikin don Allah ta yi ko don wani Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma aikin Allah ne ya ce a yi in Allah ne ya ce a yi an yi shi a bisa koyarwa manzon Allah ko ba a yi shi ba to shi ne wato mutum sai samu wasu al'ikilas sannan abu na gaba an kashiyatu wal kawu ba fata dole zuciyar mutum ta kunshi waɗannan abubuwa guda uku na farko an kashiya wato tsoron Allah madaukakin sarki zuciyarsa ta dinga kaɗawa idan an ambaci wato Allah madaukakin wanda za ta yi da alayhi ayatu zalunci wato imani ko a babu misali su ne zukatansu wanda suke karkada sannan alkau wato jin tsoron azabar Allah madaukakin sarki warraja da kuma fatan rahmar Allah madaukakin sarki duk ana so zuciyar mutum ta kasance da irin wannan shine zai samu a tafawuti wato wajen wato ko tafawutin kulu sannan daga nan kuma sai ya samu a tafawutin wato iman wato iman wato zama wato madaukakin sannan wani sa'ilin ana samun sa wato don sunansa bil'il a samu wato tafadin imani wato bil'il wato da ilim idan mutum yana saboda mai ilimi shi zai abubuwan da Allah madaukakin sarki yake so mara sai yi da Allah sai yi abin da yake wato na jahilci abu na farko ya zama ilimin shari'a wato yana da ilimin wato shari'a abin da Allah shari'a nan ta musulunci cewa ya abin da shari'a ta musa cewa yana da wani abu wato na ilimi a kai sannan abu na gaba shi ne ma'arifatu asma'in lahi wa sifati shi ne sanin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma da siffofin Allah na ɗaukakin sarki duk wannan yana cikin wato wato wato ilimi a babu misali wanda idan mutum ya same shi zai iya samun wato zuciyarsa wato ta ɗaukaka a babu misali ko aminan ya ɗaukaka wato wajen imani sannan akwai tafadil wato imani abin da shi ana samun ɗaukaka wato na imani bi sababi a hawalin nafs saboda sababin halaye wato na rayu rayu da ran mutum ta waye gari ta zama daga ciki akwai asabaru alami ala da'a wato mutum yayi hakuri wajen yi wa Allah madaukakin sarki da'a sannan wal al-jihad wal mujahadatu nafs mutum ya zo yayi wato al-jihad mun karanta lokacin da muke karanta kafaratul Shi shine mutum ya yaƙi ransa sannan kuma ya mata wato miliyan mujahada ya yi iya iya wasu wajen hana kan sakon wa Allah subhanahu wata'ala in ba manta ba amma muka ce malamai sun kasa rai kashi nawa kashi na farko suka ce akwai nafsun almaratu mai su da Allah ce ita nafsa da almaratu mai su ita ce wanda ba ta umartun mai ita wato da alkali da ɗaya da ne da kwanan sama sannan suka ce akwai min nafsin lawwama ita ce wacce take hada mummunan aiki da min kyakkyawa da Allah ta fala uqsimu bi nafsin lawwama sannan kuma akwai nafsin da take min wata nafsa ita ce mutma'inna da Allah ce ya ayyatuhan nafsin mutma'inna ya ke rai wacce kike da tsatsiya irji'i ila rabbiki radiyan maradiya to wacce ce nafsin mardiya ita ce kullum ita tana umartar mai ita da da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala kenan ran bayi sun kasu kashi nawa akwai yar iska wanda ba ta da aiki kullum sai umar ta da ita da sabon Allah ita ce nan bi abin da masu nasa amma rufe su akwai kuma da ruwa ma ita ce wacce da muka faɗa wani sa'ilin ta sa ya danyi da'a wani sa'ilin kuma ta ɗan sa shi rini sako sannan kuma a kowane ita kuma da'iman wa abada ita kuma umar ta sa take da ayyukan ni wato alkhairi a babu misali wannan kaɗan daga cikin ababen da yake sa bawa ya samu a tafanin ko tafanin imani wato ɗaukaka wato na imani har ma ya zo yana daga cikin ɗan gaba gaba daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala wato a ranar tashin alkiyama hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa gani da hadisin wato shafa'a yake to inna Allah yakhrij min an-nar man kana fi qalbihi wazan fi nar min al-iman Allah madaukakin sarki zai fitar a cikin wuta a ranar tashin alkiyama wanda a cikin zuciyarsa akwai gwargwadon masu dinari girman dinari shi kuma girman dinari shi ne irin abin da yake nan din alkadari ko abin da ya kama da haka wannan ne wani abu ɗan sakin din nan ka ɗauka ne wanda yake da imani a cikin zuciyarsa girman imanin nasa ya kai girman wato girman dinari to Allah madaukakin sarki zai fitar da shi a wuta ثم من كان في قلبه وزن نصره دينا sannan Allah madaukakin sarki zai fitar a cikin wuta wanda a cikin zuciyarsa akwai daɗe da rabu wato dinari wato da imani shi ma Allah madaukakin sarki zai fitar da shi shi ne nisu dinari na imani haka ba ba kenan a nan an nuna cewa a cikin wutar akwai wanda imaninsa ya kai girman wazan wato ma'auni na dinari sannan akwai kuma wanda imaninsa bai wuce ni ma'auninsa wato bai wuce rabin ni dinari ba da haka anan an samu tafarun da imani wato bibitar ni imani cewa imani warwa ta fito ya sa ko da gidan aljanna ne gwargwadon aikin mutum gwargwadon ni gidansa shi ne yanzu misali kamar gida ne na ka ɗauka wani staff quarters a wani ma'aikata ko ka ɗauka a irin wani da yake kamar ko police barrack ko prison barrack ko abin da ya kama da za ka yi gidan manya-manyan yana da ɗan abin nan su kuma gidan ƙananan ma'aikata su ma dai gashi da ke yana to haka gidan lahira yake gwargwadon aikin ka gidan aljanna shi ne gwargwadon mi ka samu zuwa ta ci wani idan ka gidan aljanna za ka yi hango gidansa kai ka ce wani tauraro da wani hasa tsaban nisan mi wato gidan saboda ya samu ɗaukaka saboda shi gidan aljanna na wani yara jati ne wani bisa wani ne beni ne mun fahimci kamar yadda gidan kuka kuma shi kuma da wakati wani ƙasan wani ne cewa wanda ya fi safon Allah shi ne gidansa a can mi ƙasa wanda yake mai ɗan dama dama shi ne gidansa a ina wato a sama a zafi musulmi wannan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wani hadisi da ke cewa wa fi riwayatin a wata riwaya cewa ya kudi jimilan nan man qala la ilaha illallah yana fita daga wuta duk wanda ya ce wato la ilaha illallah wa kana fi qalbihi min khairin ma ya zuri shakira a cikin zuciyarsa kuma akwai alkhairi gwargwadon wasu shirin shirin wani kwaya ne kamar gero ba ko in dai a zuciyarsa akwai aikin alkhairi gwargwadon wato kwayar gero ko ya shiga wuta Allah madaukakin sarki zai fitar da shi matuƙar bai mutu a mazanin ne wato mushriki ba su ma ya kurji min adari man qala la ilaha illallah sannan zai fitar daga wuta ko zai fita daga wuta wanda ya ce la ilaha illallah wa kana fi qalbihi mislu khair ma yadullu burda ma yadullu eh abin da masudan sa menene eh eh burda burat haka manzon Allah ya ce zai fita wato daga wuta wanda a cikin zuciyarsa akwai gwargwadon wato idan sunansa wato wannan burda su ma ya fi gidan da man ƙara la ilaha illallah sannan zai fita wato daga wuta wanda ya ce la ilaha illallah wa kana fi qalbihi min alkhairi alhali a cikin zuciyarsa akwai wato na alkhairi ma ya zurra abin da ya girma wato dan sunansa wato zurra duk da azura wato dawa ce a babu misali kun ga cewa gwargwadon ko masara ko abin da ya kama da haka wancan abin da ba sunan sa bara yana murra murratun dinka wata baya ce ta da karawa yana dai karamin ko wani ƙanƙantar imanin mutum zai fita a ina wato zai fita daga wuta matuƙar cewa ya mutu wato yana da imanin a babu misali gaba ta gaba sai malam ya ce man dalilu ala annal iman yash yashmilu dina kulla inda al-ihla menene dalili akan cewa imani ya kunshi addini gabaki ɗayansa inda al-ihlaqi a lokacin sarka da kan wato imani idan aka ce imani to ya kunshi addinin musulunci gabaki ɗayansa da haka idan an ce imani wani sa'i ana nufin addinin ni musulunci mun fahimci wannan malaikai to dalili akan haka shine قال النبي صلى الله عليه وسلم وقل الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في حديث أول حديث وقلبه وفي حديث وفد عبد القيس وفي حديث من وفد جماعة عبد القيس وإن سكتوا قبل من الله صلى الله عليه وسلم إن أنت وفد بمعنى جماعة وفي سكتوا قبل من الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a amurukum bil iman billahi ina umarkan ku da yin imani da Allah wahdahu shi kadai kana sai manzon Allah ya ce musu atadruna mal iman billahi wahda ko ban san menene imani da Allah wato shi kadai kalu sai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa wato shi ne biyu suka fi sani. Ai manzon Allah ya ce ina umarkan ku da imani da Allah shi kare. Dan manzon Allah ya fahimta sun san me ake nufi da imani da Allah shi kare din sai ya tambaye su. Sai suka ce ai Allah da manzansa wato su ne suka fi sani. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu imani da Allah shine shahadatu Allah ilaha illallah cewa shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wa annan Muhammadar Rasulullahi sannan kuma annabi Muhammadu wato manzon sa ne wa iqamatu sala da tsaye da sallah wa ita'i zakka da bayar da zakka wa an tu'addu min al-maghnami khumsi sannan ku bayar daga cikin wato ganima wato khumsi wato dai bisa sai mutum Allah wannan ba rukunin musulunci ne guda biyar ba mutum Allah ya faɗa musu ba to kun za a ce waɗannan rukunin musulunci guda biyar su ne ni imani da mutum Allah ya faɗa kenan idan an sake kalmar imani a kaɗai ta kunshi musulunci da baki ɗaya ta kunshi wato imani ta kunshi rukunin musulunci ta kunshi rukunin imani sai dai idan an ambace su dukansu su su biyu sai ya zama yanzu kenan musulunci daban rukunansa daban shi ma rukunan imani biyu daban kenan kalmar iman da kalmar islam da kalmar iman idan kara a ishkama idan suka rabu to sun haɗu duk sa'in da aka ambaci ɗaya daga cikinsu aka ce imani to ana nufin musulunci da imanin kansa idan aka ce kuma musulunci ana nufin musulunci da imanin kansa izan sama'a idan kuma suka haɗu su su biyu aka ambace su al islamu wal imanu to ita a yanzu kowa zaman kansa yake kuma yanzu na magana ne shine in sun rabu sun haɗu cewa a ma'ana sun haɗu idan suka haɗu kuma cewa ni a ma'ana sun ni sun rabu kowa ma'anarsa wato daban shi ne abin da malami ko so ya faɗa kalmar imani idan aka sake ta wato ana nufin wato musulunci tabbaya ta arba'in da ɗaya ke cewa man dalilu ala ta'rifil imani bi arkani sitta inda tafsir to menene dalili a bisa sanin imani da waɗansu rukunai guda shida a yayin rarrabewa idan za a rarrabe shi imani in za a ce yana da waɗansu rukunai guda nawa wato guda shida dalilin malami ke cewa shine kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam shine fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lamma qala da jibril a lokacin da mala'ika jibril ya ce masa alaihi salatu wassalam akhbirni anil iman ka bani labari wato akan wato imani qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa an tu'mina billahi kai imani da Allah wa mala'ikatihi sannan kai imani da mala'ikunsa wa kutubihi sannan kai imani da littattafansa wa rusulihi kai imani da manzanninsa wa yawmil akhir sannan kai imani da ranar wato karshe wa tu'minu bi qadari sannan kai imani da qaddara khairihi wa sharrihi alkhairin wannan qaddarar da wato sharrinsa wannan hadisi na jibril wanda ya zo ya tambayi manzon Allah shine dalili akan cewa imani ya kunshi waɗansu rukune ƙwaya shida inda tafsir wato a yayin wato rarraba za a ce ai a cikin rukunin imani akwai kaza akwai kaza akwai mana ce to madali minal kitabi jumlat menene dalili a cikin alqur'ani dangane da ban sunansa wato ma'anar imani ko sanin imani wato jumlatin wato a game cewa shi wato ba tare da bi an rarraba shi ba an ce ai rukunan imani shine an kai imani da Allah kai imani da mala'ikun Allah a menene dalili a cikin alqur'ani wanda ya kawo wato imani ga baki ɗaya wato a jumlace ba tare da an ce kai imani da Allah ba ma da ce shi ne fadin Allah wanda kuma sarki ya ce ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والملائكة والكتاب والنبيين Allah madaukakin sarki ya ce wa lesson din ba shi ne kaɗai ɗa'a ba ba wannan ne kaɗai ɗa'a ba an tuwallu wujuhakum ku dinga juyar da fuskokin ƙiblar masharq yadda rana take fitowa wal magharibi da kuma yadda rana take faɗo kenan kawai ba mutum ya zo ya dinga yin faduwa yana yin sallah ba shi ne kaɗai min ɗa'a ba akwai wani abu wanda shi ma ɗa'a ne ko ba bayan wannan sai Allah ce walakin nan sai dai abin da yake wato shi ne ɗa'a man ƙama da billah yana da wanda ya yi imani da Allah wa yawmin akhir ya yi imani da ranar ƙarshe wani mala'ika sannan ya yi imani da mala'iku wal kitab sannan ya yi imani wato rabi wato littattafai alkitab almin da suka cikin alkitab almin aljinsiya wato jinsin littattafai da Allah ya saukar da su a sama su ne kutubun samawiya guda shida su ne na farkon su akwai zabura a na sunansa a taura da zabura da injila da alkur'ani da sufi musa da sufi ibrahima waɗannan su ne ake kiran su kutubun samawiya guda shida da haka nan da ya ce alkitab wato yana nufin wato alkutubu wato littattafan da Allah ya saukar da su wato a sama wanda dina sannan ne imani wato da manzannin Allah su da halin wanda wa qawluhu ta'ala da kuma faɗin Allah madaukakin sarki da yace inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar mu ne muka halicci kowane abu da ni kaddara kenan wannan cikon na wannan ayar da Allah madaukakin sarki ko da malam ya kawo ta ayar da take cikin wato suratul qamar ita ne cikon wato imani da kaddara kai alkhairin da kuma min sharri to wannan shine wato ban sunansa ma'anar imani wato jumlatan a cikin qur'ani yadda Allah madaukakin sarki ya magana da cewa imani da Allah amma ba a rarrabe su ba a ce yana daga cikin rukunin imani imani da kaza imani da kaza imani ba ila kaza kamar yadda mutum Allah ya faɗa wa mala'ika biyu wato ya faɗa wa mala'ika Jibril alaihi salatu wa wassalam mana ce ma ma'anar imani billahi azza wa jalla to menene ma'anar imani tuni ne daga cikin rukunin imani guda shida na farko shine an tu'mina billahi kai imani da Allah kuma anan ayar cikin suratul baqara Allah ce walakin tabirra man amana billahi bada'a shine kawai wanda ya imani da Allah to meye ma'anar imani da Allah ma'anar ce ma'anar imani da Allah shine kuwa tasdiqul jaz shine wato tabbatarwa wanda babu shakka a ciki in an ce abu kaza jazin ai la shakka fi la tarfi la mi babu wato shakka a ciki shine mutum ya gaskata gaskata wanda babu shakka a ciki min salimin qalbi a can ƙarshen zuciya salim bi ma'ana aqral qalbi ko a can cikin kokon zuciyarsa wato ya gaskata wato haka bi wujudin zaku bi wujudin zatin Allah ta'ala ya gaskata cewa akwai samuwar wa zatin Allah madaukakin sarki cewa shi Allah mawjud ne wato sabon ne da shi Allah zai lam yasbiq bi sidiqi cewa babu wani kishiya da ta rigayi Allah madaukakin sarki kafin Allah babu wani abu ya ji wannan aransa Allah sabon ne kafin sau kafin sau kuma mai ba shi da wata kishiya subhanahu wa ta'ala walam walam ne ce walam ya'qib bihi sannan kuma kishiyar ba za ta zo bayan Allah subhanahu wa ta'ala ba za a ce ga lokacin da Allah zai kare ba sannan wani ya zo ya yi ko ba babu wannan lokaci to yanzu a wannan aransa Allah same mene babu wata kishiya da ta rigaye shi sannan kuma babu wata kishiya da za ta zo ni wato bayan sa subhanahu wa ta'ala wa huwa al-awwal kuma shi ne wato na farko a laisa ƙabla shai babu wani wanda yake kafin sa wal'aka shi ne na ƙarshe falaisa ba a da shai sannan babu wani abu wato bayansa wazzahir Allah maɗaukakin sarki shi ne bayyananne falaisa fauka shai cewa a saman cewa a saman Allah babu ne duk a wata halitta Allah maɗaukakin sarki yana sama idan tsakanin sammai bakwai da alƙursiyin ubangiji manzon Allah ya ce tafiyar shekara 500 ya ce daga saman nan ƙasa zuwa sama ta ɗaya tafiyar shekara 500 daga sama ta ɗaya zuwa sama ta biyu tafiyar shekara 500 haka daga sama ta biyu zuwa sama ta uku tafiyar shekara 500 ya ce kai daga sama ta shida zuwa ta bakwai tafiyar shekara 500 daga sama ta bakwai zuwa kursiyin ubangiji ba al'arshin ubangiji ba kursiyinsa tafiyar shekara ɗari biyar daga kursiyin ubangiji zuwa al'arshin ubangiji shi ma tafiyar shekara ɗari biyar mun fahimci wannan magana ne wai ba man abin nan ruwan da al'arshi yake kai da Allah ce wa kana arshu alal ma al'arshin ubangiji akan ruwa yake to daga kursi zuwa wato wannan ruwan da abin nan al'arshin ubangiji yake kansa shi ma take shekara 500 kenan daga sama ta bakwai zuwa inda al'arshin ubangiji ya yake sai kai take shekara 2000 babu wani a saman Allah subhanahu wa ta'ala shi ne a nan amana da ke cewa kuma bar sunansa wazzafir Allah shi ne bayyananne farai sa fauka kushe haka manzon Allah ya fasa cewa babu wani abu a saman Allah madaukakin sarki wal ba'i Allah madaukakin sarki shi ne koyayye in an ce al ba'i ai ba a kallon sa la tudruku da absar wa huwa yudruku da absar cewa yalle a duniyar ce ba za su gan shi ba amma Allah madaukakin sarki sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce farai sa duna kushe sannan babu wani abu wanda yake kuya wa ga Allah shi Allah ya kuya a halittarsa amma shi kuma babu abin da ya yi ya kuya masa subhanahu wa ta'ala ko Allah ya kulle yana cikin muraqaba bibiyan wato abin da bayin sa wato suka aikatawa shine ya adabu ka'inatul a'yun wa ma tubqi sudur Allah madaukakin sarki ya san ka'incin wato idanu sannan kuma ya san abin da zuciya take yi wato koyewa ba da yake hanyar kai Allah madaukakin sarki hanyu wato rayayye ne tsakin wanda yake tsaye da kansa bai dogara da wani shi ne tsayayye wanda bai dogara da wa kowa ba al'ahadu wanda yake shi kadai asamadu wanda ake bukatarsa da bukata kowa ya daga al'ahadu sai ce Allah ta yi shi ne ma'anar wato asamadu ya ce ya yi wa nasu an tumar tukara wa ila Allah wa ba ku huwa da biyu da kai ya ku mutane ku ne mabukata zuwa da Allah Allah dalilin mawadaci ne hamidu kamar godiya shi ne ahadu sama mu bai tsara magana shi sa da Allah maka suka ce wani manzo Allah suka ce mana unsuf lana rabba da sabta mana ubangiji ka shi ne ne danginsa shi dan wane ne jikan wane ne saboda suna jula na bawa suna gadara da dangantaka yanzu ba da rabe idan ka tashi sai faɗa maka kakansa na ni dan wane ne wane dan wane wane dan wane wane dan wane wane dan wane wane dan wane sai ya biyo maka har kakan sana'a ba maka ba ba kaman ba rushe bane ba idan na faɗa maka kakan sana'a kuma yayi yayi ko to su suna rike wato nasaba to sai suka zo mun zo Allah shi ma ya faɗa musu nasabar ubangiji sai Allah ya ce musu kul huwallahu ahad ga ce musu Allah shi kadai ne Allahu samad wanda ake da fatan sa da bukatu لم يلد به الكتابة ولم يولد كما بقى حكيشنا ولم يكن له كفوا أحد باب والكلي wato wani abokin tarayya tare da Allah subhanahu wa ta'ala shi kada yake gudanar da mulkinsa baya la ta'khudhu sunnatun wa la shi Allah madaukakin sarki sunna wato gangadi ba ta daukar sa ballantana wato ni bacci ballantana ya gajiya ballantana ya kuma mai Allah madaukakin sarki كل يوم هو في شأن Allah madaukakin sarki a kowace rana wato yana cikin sha'ani shi yasa daga cikin kaddarorin Allah madaukakin sarki akwai kaddari yaudi kamar yadda za mu ji a wani littafi kaddara ta yi ta kullum kullum Allah madaukakin sarki sai ya daga kansa ya kalli launi mahfuz adadin kwanakin shekara nawa ne adadin kwanakin shekara kwana ɗari uku da sittin ba kullum sai Allah ya kalli abin da launin mahfuz wato so ɗari uku da sittin saboda Allah ya dinga bibiyar abin da yake yi don sunan sa wato faruwa ba da da ka shi Allah madaukakin sarki ko yaushe a cikin sha'ani mana yake cewa ma huwa tauhid ma huwa tauhid wato ban sunan sa ilahiyya shine wanda ake kiransa wato tauhidin kullu menene wato tauhidi tunda da har mutum ne ne Allah subhanahu wata'ala to okay malam eh da mun ji ma'ana ba mun imani da Allah subhanahu wata'ala tunda da wato shi ma wato tabbatar cewa tauhidi da mun kuma tauhidi shi ne ifradu Allah ta'ala min ibada wato kada ta Allah ba da sarki wato shi kada wato to shi ne malam da mana magana akan tauhidi wato tauhidin da annabawan Allah suke da jajja wato da bi mutanen da aka aiko su wato zuwa gare su kowane annabi idan ya zo sai ya ce wa mutane sa'idu billah ma da kumin ilahin ghayr ku bauta wa Allah madaukakin sarki ba ku da wani abin doka ko ma bayan sa annabi hudu ya faɗa annabi salihu ya faɗa annabi ba sunansa shu'aibu ya faɗa duk yawanci annabawan Allah sun faɗa wa wato mutane har ma mun Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa wato ni al'ummarsa har ma suke cewa a ja'ala alihatan ilahun wahid inna hadha la shay'un munkar yanzu za a sanya ababen bauta su zama abin bauta guda ɗaya tallinta babu laka babu uzza babu manaka babu waɗannan gumaka ɗari uku da sittin da suke cikin ka'aba da ƙanan ƙananan gumaka da suke cikin gidaje duk babu bautar mala'iku duk babu duk waɗannan yanzu abin bauta ya koma guda ɗaya tallinta to wannan shi ne tauhidin wato uluhiyya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawan da suka biyo bayan sa suka ta jajja wato da mutanen su da mutanen su yasa Allah madaukakin sarki yake faɗa a cikin alqur'ani wa abdullah wa la tushriku bihi shay'a ku bauta wa Allah shi kadai kada ku hada shi da kowa wajen yi bauta kuma da faɗin Allah madaukakin sarki da ce wa ala rabbuka Allah ta'budu illa iyyah wa bil walidayni wa tu'ti insana ubangijinka ya yanke hukunci kada ka bauta ma kowa sai shi sannan iyaye wato ni a kyautata musu da kuma faɗin Allah madaukakin sarki ta baki ko da yake faɗa wa annabi Musa alaihi salam innani ala Allah la ilaha illa ana fa abudu annani ala Allah lalle ni ne wato Allah la ilaha illa ana babu wani abin bautawa da gaskiya wato sai ni dan haka fa abun ni wa da fahimta min ya kai annabi Musa alaihi wasallam da kuma fadin Allah madaukakin sarki da yace wa ma kana kasu jinna wa insa illa li ya'budu ba halarci jinsin aljanu ba ba halarci jinsin mutane ba illa li ya'budu wa zaidan li wa su bauta ne su bauta masa shi wato kadai wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato yayi hadisi yake faɗa wa azumi da wata rana ya ɗauke shi a bayan wato jami'a yace kuntu radifan kalfan nabi sallallahu alaihi wasallam ala al-iman na kasance radi wato a baya idan ka mutum ya hau abun hawa sai ya dauki wani a bayansa shine ake kiran sa radi to ya ce na kasance ina bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato akan jaki fa qala sai yace ya mu'az ya kai mu'az atadari ma haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah ko ka san menene haƙƙin Allah akan bari sannan kuma menene haƙƙin bari a wurin Allah dan ba za a ce haƙƙin bari akan Allah sai dai a ce haƙƙin bari a wurin wa Allah ba a rubu da jaba da ka da baki ce wa wurin Allah sallallahu alaihi wasallam wallahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzon sa ba su ne ba su ka sani sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma'azu bin jaba haqqul lahi ala al-ibad haƙƙin Allah akan bari an yi abudu su bauta masa shi kadai wala yushriku shay'a kada su hada shi da kowa wajen ko sai ya ce wa haqqul ibadi ala Allah amma haqqin bari a wurin Allah shine Allah ya azziba man la yushrika bihi shay'a cewa Allah madaukakin sarki ba zai azabtar da duk wanda bai hada shi da wani wajen bauta ba jin daɗin wannan zance mu'azu bin jabal sai ya ce wa manzon Allah ala ubashiru nasa shin ba zan yi wa mutane albishir ba na faɗa musu wannan maganar ba manzon Allah ce la tu bashir kada ka musu albishir fa yadda ke sai su sakarkace sai mutum ya ce shi ba zai shirka ba kuma ba zai ba zai ba ba zai yi aiki ba kuma alhali ita aljanna gida ce ta ni aiki ka bar su kawai su je su kan aiki i'malu fa sayara fa sayara Allahu amalukum amalakum wa rasuluhu cewa ku je ku yi ta aiki da sannu Allah maɗaukakin sarki zai ga aikin ku da sannu kuma Allah maɗaukakin sarki wato zai sanin da mutum Allah ɗin sallallahu alaihi wasallam aikin wato da kuka aikata a zazu misali to sai mutum Allah ya faɗa wa ma'azubi da shi malamai suka ce ma'azubi da jabal bai sanar da wannan hadisin ba sai a ƙarshen wato rayuwarsa gudun kalmi kada ya yi kitimanin ilmi wato koyi ilimi da manzon Allah ce man katamar ilma alzamahu Allah bi zalimin nafi duk wanda ya ɓoye ilimi Allah maɗaukakin sarki zai masa da linzami da linzamin wuta a ranar wato a ranar wato tashin alkiyama shi ne sai ma'azu wato biyu da bayan kenan ana so mutane su bauta wa Allah shi shi kaɗai babu kare kuma duk wata irin nau'in bauta da ake yi wa Allah su ta hana da ta'ala duk da bautar Allah ta zama wato mabambanta ne yanzu yana daga cikin bautar Allah maɗaukakin sarki al-istighatha neman taimako na gaggawa al-isti'ana neman taimako arraja fata alkaufi tsoro addu'a wato addu'a a babu misali duk wannan bauta ce wanda ake yi wa Allah wazzarau da kuma yanka duk wani nau'in ibada ana so bawa ya tsarkake Allah madaukakin sarki shi shi kadai zai masa ba tare da ya masa ni wato kare da shi ne a nan malam da yake tashi magana akan tauhidin rububiyya ko tauhidin ilahiyya sai ya ce ifradu Allah azza wa jalla shine kadai ta Allah madaukakin sarki بجميع انواع العباده da dukkan nau'o'in wato ibada zakiratun wa batina shin ibada ta bayyane ne ko ibada ta koye ce wacce ce ibada ta bayyane wanda mutum zai yi ta la'allar gabansa ne wato dasi ko kuma ibada wanda wato harshe ne wato dasi saboda ibada ta kasu nawa kashi uku akwai ibada wacce take ibada ce kalbiya wacce ce ibada kalbiya shine al-usul da menene wa tafakkur da abin da ya kama da haka tsoron Allah da alkawari da duk wannan a cikin zuciya ne akwai kuma ibada wacce take min lisaniya ita ce kamar zikiri ambaton Allah da karatun Qur'ani duk wannan harshe ne yake akwai ibadar jawariya ibada wacce take da ta gabbai kamar sallah da zakka da aikin hajji da sauransu duk wannan ibada ne wanda gabbai wato suke to ibadar da take a bayyane da ibadar da take a boye dukkansa idan mutum zai yi ya yi su zai yi ne don Allah subhanahu wa ta'ala shine zahiratul wa batina shine haka ne ko qaulan wa amal cewa wannan ibadar zance ne wa amalan wato ko aiki ne wala fa ibadatin an kulli ma siwa Allah madaukakin sarki ya kore duk wata bauta ga ga wani sa ta'ala ka'inan man kana duk inda ya kowane ne shi shin annabi ne muqarrab aw malakan abinda annabi ne mursalan aw malakan muqarrab cewa muqarrab cewa wani annabi abu ne annabi ne dan aike ko kuma wani wani sunan sai mala'ika ne wato mukusanci gabaki ɗaya Allah madaukakin sarki wato ya kore musu wato wannan bauta cewa ba a bauta kowa sai Allah madaukakin sarki Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa wa abdullahi wa la tushriku bihi shida cewa bauta ga Allah kada ta haɗa shi da kowa ba ta wajen bauta da kuma ayat da muka karanta da cewa inna ni ana Allahu la ilaha illa ana fa abudni wa aqimu salata da suke cewa babu wani abin bautawa da abin ne annani ana Allah lalle ni ne wato Allah la ilaha illa ana babu wani abin bautawa da gaskiya wato sai fa abudni dan haka ka bauta wa aqimu salata sannan ka tsaya da wato sallah ni zikiri wato domin ambato haka Allah ya faɗa wa mutane ce zalika min al-ayat wannan yana daga cikin ayoyi wa hadha qad wa hadha qad wa qad bi shahadatu an la ilaha illallah to wannan shine shahadatu an la ilaha illallah wa ta cika saboda shahadatu an la ilaha illallah na fayin ne wa isbat shine an kore bangaren ta an tabbatar da bangare la ilaha babu wani abin bautawa da gaskiya illa Allah sai wa Allah shine ma'ana cewa ma'anar tauhidin uluhiyya ko tauhidin ilahiyya shine wato ma'anar kalmar shahada shine la ilaha illa Allah babu wani abin bautawa da gaskiya sai Allah da haka wannan tauhidin shine kamar yadda muka faɗa aka yi ta ja'ija da shi tsakanin har yanzu ba kuma shine ana ta ja'ija da daga cewa mutum yana neman agajin wani ko yana wani abin da ya kama da haka ko idan wani abu ya same shi yana jinginan wani abin zuwa ga wani Allah subhanahu wa ta'ala in yana daga cikin fito na fito da tauhid wato ni ilahiyya cewa mutum ya bauta ma Allah shi kadai kare masa kare da kuma a rasa dukkan abin da ya same shi daga ruwa yake Allah ne subhanahu wa ta'ala ko ina da saboda korewa lokaci da mu tsaya a nan in mun tashi bisa tun gaba ko karatun gaba za mu tashi ma ko dukkan tauhidin ilahiyya menene kishiyar wato tauhidin ilahiyya inda Allah ya ce abota masa shi shi kadai to menene kishiyar bauta wa Allah shi kadai shine a masani a masa kare a masa shirka to na ka karatu gaba za mu magana ne akan abin da ya shafi wato shirka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tabbatar da mu akan tauhidinsa sannan kuma ya tsare mu wato wajen hada shi da wani wato wajen bauta abinda muka karanta daidai muna da wasu subhanahu wata'ala ya ba mu dadansa abin da kuma kuskure kuma muna da wasu gani mana karancin sanin ne da kuma wato kiga wato da shi dan Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين